أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واخلاصا وصدادا يا رب العالمين اما بعد السلام alaikum ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na fiqh ala mazhabi imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wanda muke cikin wannan littafi na iziya idan ban manta ba muna cikin kitabu zaka a yau muna ranar juma'a shidda ga watan sha'aban shekara 1445 hijiriya wanda shine 18 ga watan 16 afwan 16 ga watan fabrairu wata na biyu shekara 2023 miladiya in sahat muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana gamakatar da faɗan gaskiya da aiki da ita ƴan uwa musulmi yau muna shidda ga watan sha'ban wanda da mun kyauta zan mu gama a cikin ramadan in Allah ya kai mu insha Allah mutuna mu gani kamar jiya ne aka ce an yi ramadan ramadan ya ƙare gashi kuma yana shirin dirfaninmu yana shirin riskanmu nan da kwana 20 da wanda abu haka Allah ba mu ikon halartar ramadan ɗin kuma mu samu duk wani alkhairi da ke cikin shi wannan zan mu ga cewa taqarubu zaman kul kusa kusanci kusanci na zamani da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin shi mun riga mun shigo cikin shi wato a cikin wani hadisi alama anil hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan tashin kiyama ya kusa za a samu kusanteteniya akan lokaci lokaci zai matso kusa kusa yace zaka ga shekara ta zama kaman mi kaman wata wata ɗai ya zama kaman mi kaman sati sati ɗai ya zama kaman mi kaman wuni wuni ɗai ya zama kaman mi kaman sa'a kaman wata awa guda wallahi jama'a mun shigo wannan lokacin yanzu in ka lissaha sai ka gani duka-duka yaushe ne ramadan din ya wuce kamar kirkishuru ne kawai aka yi ramadan ya wuce gashi nan shekara deja ta kewayo muna shirin shiga ramadan din insha Allah kinan wannan ya ishi mutum ka sani cewa lokacin nan namu gudu yake mu yi gaugawa mu ribance shi kan ya kare muƙaddara Allah subhanahu wataala ya yanka ma wani ɗan lokaci bakin shekara kaza to ka duba ka ga yadda shekarunka suke tahiya alhali kai kuma baka yi tanadin menene ba tanadin gobe menene muka shirya ma rayuwa ta gobe ta sarmadiyan abadiyan sai ka ga lokacin namu yana ta tahiya kama a banza Allah mana gafara Allah mana muwafaka daga cikin tunatarwar da zanmu majuna akan wannan wata wata na sha'aban annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin wani hadisi wata ne wanda mutane suke ramkanuwa suke gafaluwa a cikin shi wata wanda yake tsakanin rajab da mi da ramadan shine watan sha'ban mutane suna ramkanuwa a cikin shi wata ne wanda ya kamata a ce mun koya ma kanmu mun ahalar da kanmu mun zaburar da kanmu mun koya ma kanmu istikbalin ramadan saboda idan ramadan ya zo mana komi ya zo mana da sauki kasan ita rai abinda ka saba mata ita take tahiya da shi malai yake ce mana a cikin zuhud ko wannan su katiful wannan su katiful in ta in tahmiluhu shabba ala hubbi ridai wa in taftimhu yanfatimi yace ita rai da kake ganin ta kamar yaro ne jariri in ka kyale shi jariri yanzu in ka kyale shi zaka bar shi ya girma ya samartaka amma kuma yana son ya sha nono amma lokacin da ka yaye jariri lokacin yake yayuwa haka ne ko yanzu misali yaro karami a ce ka a nuna mai yaye ko shekara nawa zai yi sai ya so ya sha wannan nonon na ma'aihiyar tashi amma da lokacin da ka yaye shi kwana ɗaya biyu uku ya mance da nonon ya shiga sha'anin shi to ita rai saba mata ake kamar yaron nan take kenan sai ka saba mata kan komi ka saba mata ta koyi ibada ta nesanci ma'asi ta nesanci abubuwan da Allah bai so ta fuskanci abubuwan da Allah yake so to ramadan yana zawa sai mu yi profite da sha'aban mu saba ma kanmu in mun kasance da ba mu kasance ba masu yawan azumi sai mu hara daga yanzu da ramadan din ya zo dama mun saba mun yi abice dama ya zama mu abice da 18 second second na ciyar sai ya zama mu na ciyar ka jima baka karanta qur'ani ba zaburu a sha'aban din nan ka koya ma kanka a sha'aban din nan ka kokarce ka karance qur'ani ka sabke shi sabka ɗaya biyu yanda Allah ya subhanahu wataala ya sare ma ka jima baka yanda azumin nafila ba yawaita yin azumin nafila ka saba ma kanka ka jima baka yi kiyamun laili ba tashi koma koya ma kanka sadaka sada zumunci kamun ramadan ya zo balbar ma daga cikin hikimar da yasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan azumi a cikin wannan watan sha'ban ummul mu'minin aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan azumi a cikin watan sha'ban hatta da ita ta kasance ba ta samu ta samu damar rama azuminta wanda aka baro ta na baya kenan ko na jini ko wani abu makamancin wannan ko rashin lahiya ko bulaguro sai a sha'aban saboda mi a sha'aban saboda rasulullah yana yawan yin ta azumi an gane ko yana yawaita yin azumi kenan dan kattara ma a wani lokaci wanda rasulullah yake tare da ita shi kuma bai azumi kuma yana buƙatar shiga da ita auka ma ja'atin ruwaya kenan sha'ban rasulullah ya kasance yana yawan azumi da aka tambaye shi sai ya ce mi ai bidije aniyal ake kaiwa a cikin sha'ban bidije aniyal na ayyukan mu ai ka san akwai bidije wannan semestriel akwai journalier akwai aniyal journalier ana kai na wuni ana kai na dare karshen wuni a kai na wuni karshen dare a kai na dare semestriel ana kai shi deux fois deux fois par semaine shine rasulullah ya ce mi yana son a kai shi ana azumi bala'ikun da zasu kai aikin shi yana azumi wanda zasu yi passation de service wanda kuma zasu zo su doke sabon relief su isko shi yana azumi shine yake azumin mi litinin da alhamis saboda litinin mala'ikun da suka zamna da kai alhamis juma'a subdu lahadi litinin suke kai rapor ɗin wannan ɗinka ayyukan ka na wannan satin wasu sai su sabko su ɗoka litinin talata laraba alhamis sai su kai to rasulullah sai ce yana sa a dinga wannan passation de service ɗin a same shi yana azumi kaga kuma na shekara kuma da ake tattarawa shi kuma a wannan watan sha'ban yana son kina a kai mi ɗin shi azumi saboda mi rasulullah rasulullah yake cewa a hadisi da ya rawaito fi ma yarwihi an rabbihi ko azza wa jalla daga cikin hadisul qudsi Allah subhanahu wataala yace duk aikin dan adam nashi ne Allah shike saka wuta ma ai zaka ga a ce menene eh za a baka lada kaza asharu hasanat ila adafin kaseera a lullum kasu kaga aka ce salatul jam'i salatul jama'a afdal bi salatul fajr bi 27 daraja sai kaga ana tan lillum kalada ana hadin ladan kaza ladan kaza amma sai Allah subhanahu wataala yace as-sawmu li wa ana ajzi bihi azmi na wane insha Allah subhanahu wataala Allah yace ni kadai na san mi za sa kauta mashi mi za sa kauta mu mai azmi da shi kenan dai bar dai azmi ya nuna cewa kawai bude ma bahul lada ne za a yi azuba ma azuba ma iyayen shi zaka ga daga cikin hikimar da yasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumi a cikin watan wato Sha'ban bayan ta'ahulan wato bayan kimtsa kimtsa da shirya ma Ramadan kenan wato ya kamata mu yi koyi da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kama wannan watan da yawan ayyuka da kuma shirye-shirye domin haɗa ma Ramadan mu shirya mu haɗa ma Ramadan yadda ya kamata mu kasance Ramadan ya ƙare kuma an mana gafarar zunubanmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato an dirmiya hancin shi ya ga bone ya ga hallaka daga cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Aminu Jibril yake addu'a ko aka ce jibril ya ce daga cikin hadisin mutum uku nan a da uku da aka yi wanda ramadan ya zo ya huta ba a mashi gafara ba ramadan ya zo ya huta ba a maka gafara ba ka samu mi umarnin tsinuwa daga allah subhanahu wa ta'ala aka zo tsinuwar jibrilu ya yi ta annabi ya ce amin saman mimbari ranar juma'a ka duba ka gani fa ka san ai direct to ramadan ya zo ya wuce baka yi abin da za a gafartawa ba a saka aljanna Allah mana gafara Allah kama mana kaga kenan in muna son mu samu wannan falalar da roman nan na ramadan muna buƙatar mu hara ahara kanmu mu hara shirya kanmu mu yi purifiyan zuciyarmu gaba ɗaya yadda ya kamata shi kuma ana sa a yi purifiyan zuciya wato al'imani ya zidu bi ta'a wa yankusu bil ma'asiya ya zidu bi kasaratul a'mal wa yankusu bil nuqsanihi kenan ya zamanto ka shiga ramadan kana da wata 90% na imani an gane ko kenan shi kuma zaka same shi ne akan ka da aiki ka ya mutsar da kanka ka zaburar da kanka a cikin watan sha'ban Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka darasin mu na karshe muna cikin babin zaka haka ne ko zan mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala malam yace Allah ya ji kanshi tajibu alal hurri al muslimu zakaran kana aw unsa saghiran aw kabiran aqilan aw ghairihi Mala ya ce zakka idan za a ba da zakka wadda take wajibi ne gare ka ka ba da zakka sai ya ce ma wajibi ne akan wa wato hur ɗa ba bawa ba in mutum ɗa ne kuma yana da duke ya cika sharɗinta to wajibi ne ya ba da zakkarta hurra kenan ko hurrin alal hurri al musulmi ya kasance kuma dole musulman nan da zai ba da zakkan nan musulmi ne zakaran kana wa ya kasance namiji ne ko mace ce in dai ɗa ne kuma musulmi ne to ba ruwansu namiji ne ko mace ce sahiran au kabiran yaro ƙarami ne ko kuma babba ne yaro ƙarami ne ko da ɗan tayi ne jariri ƙarami ko kuma babba ne mai girman shekaru mai yawan shekaru aqilan au ghairihi mutum ne mai cikakken hankali ko kuma mahaukaci ne mahaukaci da dukiya mahaukaci ne ko to Allah wani gafara wannan kenan sharɗa ne wanda suke zama zakata zama wajibi kan mutum idan aka ce abu wajibi ne kanka shine kullum muna haɗi aka ce ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa yustahaqqu tarikuhu iqaban duk abinda wanda yayi shi yanda aka ce yayi shi zai samu lada kuma wanda an gane ko wanda bai yi shi ba ya cancanci a mai ba. shi wannan wajibi ne kenan ma talaba shari fi'luhu ala sabili al-hatmi wal ilzami abinda Allah subhanahu wataala ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka nema a yi shi akan lazim akan dole kenan zakka tana ciki shine malam yace ma abu na harko sai ta zama wanda zai bada zakkan ta zama wajibi kan shi sai ya zama to da ai wallahi alhamdulillah yanzu da babu bauta da yanzu bamu san inda muke ba Allah ƙara kare mu to in kana bawa in kana bawa to kai komun dukiyarka duk azamar dukiyarka ba taka bace ba ta mai gidanka ce saboda kai ma dukiyar ce mun fahimta kai ma karan kanka dukiya ne to kamar kana kai kana dukiya eske ka mallaki wani abu a dukiya ce game da dukiya kenan ka shiga karkashin dukiyar mai gidanka kenan bawa sai ka ga bawa a ce yana jeran duke ayyuka tewa radda mai gidan shi ya ga dama sai ya amshe duke duka ya bashi gatari ya ce je sari ice ka dinga saida mani kuma shi ma in ka saida mashi kai kudin baka ci ba kawo mashi ne za kai ba naka bane ba an gane ku balbar ma in ka saba mashi har zunubi gare ka wurin Allah an gane ko balbar ma wai kai a matsayin ka sai ka gani dan karami dan karami yana da bawa amma bawan nan nashi tsoron shi yake tsoron shi yake shakka shi yake kamar a hutar rai wanda za a huto da shi yaƙi misali a sa shi ya kashe gwaraza amma tsoron da gidan shi yake misali ka duba wahashi wahashi ya yake da ya zo hashi ya kashe hamza asad zaki hamza duk jarumta hamza ya sece shi da mi amma wahashi da yana ƙarƙashin bauta tsoron masu gidan shi yake bayan ma sun ɗiyauta shi tsoron sa yake mun gane ko wannan kenan to shine kenan in kana bawa wato babu mi babu zakka akan ka dukiyarka sai dai mai gidanka ya lissafa ya yi zakkar shi shine rasulullah yake cewa man ba'a abdan lahu lahu malu famaluhu lillazi ba'ahu illa an yashtarita mubta idan mutun yana da bawa kuma bawan naka yana da dukiya to dukiyar nan tashi taka ce kai mai bawa kai kuma ka tashi sai da shi taka ce in ka sai da shi kenan inda kaga dukiyar zata huta daga hannunka sai in mai sayan ya ce to har da dukiyar shi misali ina da bawa malam abdurrahman zai sai shi ina da bawa bawan kuma kudin shi dukiyar shi wanda yake juyawa misali ta kai miliyan 20 kawai nashi ne wannan shi ke juya sai yana kasuwanci to in na tashi sai da bawan nan in na sai da malam abdurrahman zai doki kayan shi na jikin shi ne kawai ya dashi ya koma karkashin malam abdurrahman mun fahimta da kayan shi kawai na jikin shi kenan abin da zai doka wannan dukiyar duka ta wace inda zai je da duke shi wurin Malam Abdulrahman sai in ce Malam Abdulrahman ina da bawa ya iya kasuwanci ga duke shi miliyan 20 nawa ka saya ai ka gani dai bi ake ce mishi Hausa suka ce in ba kira bi ya ci gawaye ko ba komi dai kudin bawan nan sai ya yi miliyan 20 tunda duke shi kadai ta kai haka ka zo kuma yana da dukiya ta miliyan 20 zan sai da shi a bada wata miliyan wannan uku kaga ai akwai akwai magana to sai in mun yi sharaɗi kenan a ƙarƙashin wannan hadisi yake nuna ma shi ma bawan karan kan shi bai isa ya mallaki dukiya ba kenan duk dukiyar bawa babu zakka a cikin ta sai malam ya ci da ce ma wato al-islam abu na bi sharaɗi na bi kan zakka za ta zama wajibi kanka malam ya ce musulunci fala zakatu alal kafir ijma'an a ijma'in malamai gaba ɗaya kafiri bai bada zakka an gane ko sannan saboda me yasa kafiri bai bada zakka ibada ce ta tsarkake dukiya da tsarkake zuciya to dan mi ibada eske ta amfani kafiri kaga bata amfanin kafiri daga cikin sharadin ibada ma gaba ɗaya sai ni sai musulmai an gane ko in kai ba musulmi bane ibada ka bata karbuwa shine sharadi na harko na karba ibada al-islam an gane ko al'islam shi ne sharaɗi na karɓar ibada idan ba ta shigo ba wato tokinan wannan ba ta amsuwa wa in kani ya kasance in aka ce kuma ibada ce tana buƙatar niyya zan muka cewa a ce kenan yaro ba ya bada ba da mahaukaci to yana daga cikin hujjojin da ya hana kafiri ya bada wato da aka faɗi munafikai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafqatihim إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون menene yasa ba a amshidu sadakarsu ba wato ciyarwa da suka yi da ɗai kawai don sun kafirce ma Allah an gane ko don sun kafirce ma Allah subhanahu wata'ala suka kafirce ma manzan shi haka zalika ba su zuwa sallah sai suna zuwa da ragganci da kyal suke tasowa su zo sallah da manahuci an gane ko haka zalika ba su ciyarwa sai suna kyamar abin kenan ba da son ransu ba suke ciyarwa kenan kaga shi yasa aka ki amsa ma gaba daya a galgashin wannan kenan kafiri in ya bada bar dai Allah subhanahu wataala zai jiyar da shi dadin shi na duniya za a sakauta mai abin da yayi a nan duniya ka gani a yi ta proje ONG suna menene action humanitarian e otar otar otar bakin su nan duniya in dai ba musulunta ba suka yi in kuma suka musulunta wannan kuma Allah subhanahu ta'ala qadirun ne ya tattaro wancan ladan nasu ya maida su mi ya maida su cikin musuluncin su balbar ma wasu Allah subhanahu ta'ala cewa fa ulaika yubdilullahu sayyi'atihim hasanat zunubin su ma wasu maido su ake ya zama lada an gane ko amma suna kan kahurcin su kawai bara Allah subhanahu ta'ala zai jiya musu dadin su ne a nan duniya a wuce wurin kaman ba ai ba kenan idan mutun yana mi yana wato kahuri wannan babu zakka a kan shi ko da ya yi ta babu mi babu mi babu ladan a kan shi wato a kan bai bada ba zai samu zunubi saboda an yi mai umarni kan ya musulunta bai musulunta ba sannan kuma in ya bada ta kuma ba a amsa ba mun fahimta saboda sharaɗin a amsa sai ta zama sai ka zama musulmi to ba a amsa ba bare ka nemi wato bare kahuri ya nemi wata ladatta abu na gaba wato mala yake cewa kenan zaka ga ya ce wato karami ne ko babba zakaran kana au unsa ko yace namiji ne ko mace wannan dukiyar namiji da dukiyar mace duka babu sabani duka wato dukiya ce ana ba da zakka in mace ta mallaki dukiya za ta ba da zakka in namiji ya mallaki dukiya zai ba da zakka idan babu sabani akan namiji da mace malamai sun yi ijma'i akan namiji da mace duka suna ba da zakka an gane ko na'am sannan sai malam da yace albulugha da yace wato yaro dukiyar cikin yaro ne ko kuma cikin karami cikin afwan yaro karami ko kuma cikin mahaukaci shi yaro karami da mahaukaci zan mu ga cewa a sha'un na ibada gaba ɗaya ko zaka ga cewa an sabke ma yaro da mahaukaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalami rufi alqalamu an salasin wato alqalami ya sauka daga mi daga kan mutum uku daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annaimu hatta yastayqiz mai barci har sai ya halka wasabi hatta ya hatalima yaro karami har sai ya harama halki kenan ya balaga wal majnun hatta yafqa da mahaukaci haka har sai ya warke to akan wannan sai malumai sun dan samu sabani akan cewa to akan wannan ai zakka ibada ce shin wai yaro da mahaukaci ai ba a neman ibada kansu an gane ko kauli na farko suka ce a'a zakka wajibi ce akan yaro da mahaukaci shine kaulul jamhur an gane ko ko bai da hankali mahaukaci da dukiya to wajibi ne a hudda mashi zakka yaro karami ko jariri ne wajibi ne a hudda mashi zakka an gane ko misali yaro ne karami baban shi ya rasu yau aka aihe shi yau baban shi ya rasu ya ci gadon wata miliyan 500 kaga ai yaro ne da kudi ko ba gaskiya ba to ya kenan dole a hudda mashi zakka misali mahaukaci mahaukaci da kuɗi shi wannan an ma kira shi mahaukaci dole a hudda mai zakka shi ma hudda mashi za a yi sai dai abin da malamai suke cewa kal a bari zakka ta cinye duke mun gane kal a bari kullum kawai a dinga huddawa ba a juya mashi duke a samu hannu amintacce a ba mi mai amana ya juya masu duke a sanya ta cikin kasuwa in sun girma in yaro ya girma ko kuma mahaukacin nan ya warke a bashi ya ci gaba da sarrafa dukiyar shi fa yana anastum minhum rushdan fadfau ilaihim amwalahum in kun ga hankali ya zo musu rushd hankali ya zo musu ku ba su dukiyar su shi kuma rushd da ake gane shi ba ana nihin balaga ba ba balaga ba ce ba rushd zaka ga mutum da yawa ya balaga ya dan ja shekaru an bashi aure rushd din ya ki zawa zaka ga kuma wani yaro ne karami eh rushd ya zo mashi malaman fiqh suna cewa yanda zaka gane rushid ya zo ma yaro ka bashi duke shi ko kafa ka bashi to dan tsakuro ɗan karɗan daga cikin duke bashi kace ya she juya aka shekare ka bashi miliyan guda aka shekare ya maido ma 500 ka ƙara mashi ha kaka ƙara mashi bar shi dai ce wannan 500 din mai da mana ita miliyan magani kan fadi an gane ko Allahumma illa in ba wata kariya arziki bace ta shigan mashi wanda ɗan volan tarama amma misali kawai kana bashi miliyan guda ya je yaso wata iPhone ta kaza yaso menene kaga yaron nan yana bukata a ƙarin leka a ƙarin leka shi ko to amma sai ka bashi miliyan guda baɗi sai ka zo ga ta bata ƙaru ba ta ragu ba kayan dai na miliyan ne ga komi na tafiya dai sai dai babu riba har yanzu da sauran me da ɗan sauran hankalin shi ba ka ba shi sauran dukiyar ba amma kai karan kanka ka ba shi miliyan guda ba da ka zo ka duba ya ne dukiyar nan ya baka miliyan biyu ko ya baka miliyan guda ya ce ma ga dai shago yanzu shi ma an lissa ai an samu miliyan ɗaya da rabi kina an ci riba kusan na ɗaya da rabi kaga ko baka so ka ba shi kuɗin shi a lokacin ka san yaro ya yi hankali rushdi ya zo mashi to shi yasa ba kowane yaro ba ake cewa rushdi ya zo mashi sai kun tsinkayo rushe da hankalin din tabbatuwar na ta zo mutum yawa daga cikin mutane yanzu zaka ba shi dukiya misali a ce yana da dukiya ka gan shi hata auren shi da ɗiyan shi kana ba shi abin da zai fara saya sai sai katos pro max ko ya je ya sai wata mota mota ko mota mota to wannan kayan ira hankali ana neman a haɓaka dukiyar sannu sannu eh ai kaga sai ka ce wannan a ɗan da dakatawa a ƙara dakata kenan ana son yaron nan da mahaukaci dukiyarsa ka abarta kullum kawai ana hudda zakka kullum kullum kullum kullum duk shekara sai an hudda duk shekara sai an hudda amma ana sa ta tana haɓaka kaga cikin iko Allah za ta ƙaru bari ma zakkar da za a hudda kullum zakkar ita ma ƙaruwa za ta yi talakawa za su ƙara amfanuwa da ita in Allah ya so in Allah ya sa albarka a ciki an gane ko kenan shine wannan malaman suka je cewa eh kawai za a hudda zakka haka zalika Umar da Ibn Umar da Aisha da Jabir duka sun rawaito cewa dukiyar maraya da karamin yaro da dukiyar wa mahaukaci za a hudda masa zakka sannan sun haɗu wannan a lokacin sahaba sahaba ba wanda ya masa inkari an gane ko saboda wato zakka ana son ita karan kanta dukiya a tsarkake ta an gane ko ita karan dukiya ana sa a tsarkake ta to hudda zakkan nan da ake shi ke sa dukiyar nan tana i da zama tsarkakakku an gane ko na'am ƙauli na biyu wato suka ce cewa ba a hudda masu zakka yaro da mahaukaci saboda wato yaro da mahaukaci ba a neme su ba sha'anin ibada ibada ce zakka zakka kuma ana buƙatar mi niyya a cikinta an gane ko to wannan ƙauli na harko shine da ya zama raje balbar ma zakka ko baka da niyya an akwai sarki sawa ake je ya kwato ta ya sa a ji a lissafa shagonka a lissafa dukiyanka da ƙarfi a hudu zakkan nan an akwai wato shugaba wato mai kula da zakka wannan kenan malam ya ci gaba da cewa fa nisabu zahabi ishiruna dinaran wa nisabil warqi mi'ata dirhamin wal wajibu fi zalika rubu'ul ushri an gane ko iza balaga haulan kamilan wa kana milkan kamilan malam yace nisabi na zinariya in kana da zinariya zaka hudda zakkata sai zinariyarka ta kai mi 20 dinar dinari nawa ishirin kenan shi kuma wato fidda azurha ko warki azurha kenan ya kai dirhami biyu, sai ya kai dirhami biyu. to wajib da yake cikin wannan in yi na zinariya za a huda mi wajib da yake cikinsu zinariyar da azurha in sun kai biyu da zinariya ta kai wato dinari ishirin za a huda 'yan dizem ‘yan dizem sai a raba shi eh? kashi goma ba ‘yan dizem ba ‘yan kar da ‘yan dizem vala ‘yan kar da ‘yan dizem ba ‘yan dizem ba ‘yan kar da ‘yan dizem kenan mine ne ‘yan karancem ne za a huda kamar yadda muka yi bayani wancan satin ‘yan karancem kashi ɗaya cikin arba'in sai an raba shi so arba'in sai a hudda kashi daya mun gane ko kina a cikin 20 na dinar a cikin dinari 20 bi za a bada rabin dinari mun gane rabin dinari haka ne ko in kuma a cikin wannan warka cikin dirhami 200 nawa za a bada dirhami nawa za a bada yan karancin 200 divise par current a sai an hita fesu Allah wani gafara ‘yan karancin za a bada wannan kenan shi ne ya ce ma kenan nisabin su kenan amma duka wannan iza balaga haulan kamilan sai an bari wannan dukiyar ta kai shekara guda cikakka dukiyar tana a jawurinka kuma ta shekare an gane ko tana a jawurinka sannan ta shekare biyar ne za a bada senk ne za a bada ko kana da dirhami 200 zaka ba da dirhami 5 abun ho ba wahala wallahi zaka bata da wahala sai kaga abun kwarai kadan ne an gane ko sai an bari kuma ta shekare ba kawai yau ka hada su ba misali yau ka hada dukiyarka ta kai nisabi yau yau ta cika ko to sai ta shekare sai ta kewayo sha'ban na baɗi sannan sai ka hudda yau ta cika to sai ta shekare shine yace ma haulan kamilan wa in kanat milkan kamilan wa in kana milkan kamilan haka zalika mala yace sai in ta cika wato cikakken mulki naka ne menene mulki naka ta zamanto dukiyar nan duka taka ci kai zamanto societe ne muka hada ba ta kai ba ma hada societe ni da mala abdurrahman sai muka samu mi societan muka samu dinari 20 ya shekare ai kaga ba ta ni kadai bace ba shi ma ba ta shi kadai bace ba to wannan ba ta kai zakka ba sai in na wani personal ya kai wannan nisabin duka nawa ne mun fahimta ko shine yace ma sai sharadi nawa sai ta cika nisabi sai ta shekare sai ta yi mi duka ta zama tawaci an gane ko wannan shine zai kai wato abada zakka na saboda wato yana daga cikin dalilin da ya kawo cewa sai nisabi ya cika hadisi da yake cikin wannan sahihaini daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace laysa fima dunal khamsati awaqin min alwarqi sadaqa in bai kai ukiya biyar ba an gane ko in bai kai ukiya biyar ba na dirhami ba a bada sadaka shi kuma ukiya biyar shine yake bada wannan nisabin an gane ko shine kuma a wannan hadisin Ali radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan idza kana laka mi'ata dirham mi'ata dirham in kana da dirhami 200 wahala alai alhaulu kuma ya shekare wannan dirhami 200 din nan kana da dirhami 200 kuma dirhami 200 nan ya shekare fa fiha khamsatu darahim a cikin wannan hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ba dirhami biyar dirhami 200 kuma ya shekare zaka ba da dirhami biyar mun gane ko walaisa alayyaka shay yace sannan babu komi akan ka in kana da dinari na zinariya kenan ko hatta yakuna laka 20 dinara kenan baka bada komi in dinarin ka bai kai dinari 20 ba wannan kaga hadisan nan suke tabbatar mana da cewa sai sun kai nisabi kaza an gane ko wahala alaiha alhaul sai kuma ya kewayo shekara ta kewayo akan wannan kudaden naka kaga wannan hadisin na Ali radiyallahu anhu ya bayyana mana dirhami 200 dinari wannan dinari 20 wannan kenan sai sun kai wannan na'am shi kuma dirhami wato 200 yana dan tashi kusan 295 gram shi kuma na zinariya 20 yana tashi kamar 85 gram kamar zinariya yanzu in ta tashi 85 87 haka shine yake tashi wato nisabi na zakka an gane ko sannan zan muka cewa rasulullah ya ce duk in ya kai sai ya nisabin da zaka huda zakka sai ya kai shekara wanda zakkar da bata kai shekara ita ce zakkan mi zakkan kayan gona ba sai ta shekare ba kanka je ka yi noman ka zo ka tare bahuwa ka ce zakka sai ta shekare a'a ita Allah subhanahu wataala yace wa atu haqqahu yawma hasadihi radda aka girbe ake bada wannan in ka girbe ka kawo gida ba sai ya shekare ba da ka je ka girbe mun san girbe ko recolte da kayo recolte shi daga hudda zakkar shi kenan in dai ba shi ba in na dukiya ne wato wannan sai ya shekara shekara kuma ta kewaye sannan haka zalika da aka ce milkan taman sai ya zama cikakke naka in bai zama duke cikakka taka ba wato babu zakka qaulullah subhanahu wataala Allah yake cewa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum tare da wannan mumunan wanda a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi wanda aka hudda kenan na zakka ko wanda an hudda shi sananne haƙƙinsu sai aka ce fi amwalihim a cikin mi dukiyoyinsu kaga dukiya muna da ni da kai ba na buga kirji ba in ce dukiya ta ci sai dai in ce mi dukiyanmu an gane ko haka zalika da Allah subhanahu wataala ya ce khudh min amwalihim sadaqa ka ɗoka daga cikin dukiyoyinsa ake ce ma rasulullah sadaka wata sadaka zakka kenan kenan sai ya kasance milkiya ta ma dukiyarka to zan mu gani ana akwai matsala kan cewa ai wannan zakkar da ake bayani duka ta mice ce zinariya da mi azurfa to yanzu mutum yana da kuɗi sai ya ce a to ai ba zinariya ba ce ba gare ni kuɗi ne zalla tsagoran kuɗi a tunda ai zinariya da azurfa haka to wannan an tattauna hay'atu kibarul ulama na mamlakar saudiya sun tattauna akan cewa duki kudade na yanzu wanda muke istimali duk wasu kudade da za a sarrafa ayi istimalin su a siyo a sai da ayi wane ne sun zama cikin mi zinariya da azurfa za a masu hukuncin su saboda ada mine ne ada da mi ake cinikayya da in su ne ake yi dirhami da zinariya da wani ne ana cinikayya da su to sai malaman suka kawo cewa duk wani abu da zai ɗauki wannan matsayin su na cinikayya an gane ko kaga a ƙarƙashin wannan a lokacin da ake aiki da wuri ai an yi aiki da wuri ko wuri ya zama shine kuɗi to wuri ma sai ka huda mai zaka wuri nawa zaka bada ya sai ma zinariya kaza gram gram kaza dirhami 20 wuri nawa zaka bada ya sai ma zinariya gram eh, nawa tamanin da biyar ko to sai ka hudda wannan zakka kan shi kamar lissahin da aka yi yanzu yana tashi zakka ta saifa eh, tana kai 1 miliyan 785 mil don lezaviron haka ne take tashi in kana da 1 miliyan 785 mil zuwa abin da ya sama kuma shekara ta shekare ta kewayo sai ka hudda zakka a cikinta mun fahimta ko saboda yana tsokan matsayin wannan dinnan an gane ko haka zalika sheikh ibn wato sheikh al-islam ibn taymiya shi ma yayi bayani akan wannan kenan duk wani abu da na'am da yake dokan matsayin kudi yake dokan matsayin kudi da za a sarrafa su to akwai zaka a cikin su sheikh muhammad al-uthaymeen shi ma ya ta akan haka wato kudaden mu ne yanzu su ma za a yi hudda musu zaka to mas'ala ta biyu kuma anan shine da mi za a hudda zinariya za a lissafa kudin zinariya ko kudin azurfa zinariya gram ma nawa muka ce gram 85 azurfa kuma gram 195 ko don leson viron haka ne to yanzu in kan lissafa azurfa gram 195 kudin kaɗan ne gram ɗaya na azurfa yanzu nawa yake bai da tsada ko ya wuta a ce wata jika biyu to sai kaga kudin kadan ne haka ne ko shine wasu malamai suka ce to in dai ana so talakawa su samu wato amfani da dukiyar jama'a kawai a yi lissahin gram din azurfa mun fahimta gram din azurfa sai a lissafa da ka kai kudinka zai sai misali misali a ce duk gram ɗai domil yake misali ban san kudin shi ba yanzu haka ne ko ana azurfa ba na zinariya na azurfa na zinariya yanzu kusan 21 mil yake na zinariya don lissafiron 21 mil din na yake shi ne aida aka lissafa ya kai 1 biliyon 685 mil to na azurfa mukaddara takdira na ce 2 mil yake kenan nawa zaka ba da zaka an kana da nawa 2 mil fuwa san 97 sai ya tashi turwa san 395, pardon. 390, quoi. Hein? 2000. 390 000. Haka ne ko? 2000 fois 195. Sai ya tashi 300 na 90 000. Kenan kana da 390 000 ta shekare a aljihunka sai ka ba da zakka. An aka ɗauki mi na azurfa. ai kaga da masu ba da zakkan suna da yawa yanzu eh masu ba da zakkan da su yawa da yawa zaka ga kowa sai da an dan kwana bi zaka ga kowa yana dan hudda zakka yana bada an gane ko kowa zaka ga yana hudda zakka na shine wasu malamai suka ce saboda fuqara su dan amfana a zamanin yanzu a hudda mi da azurfa malaman da na biyu suka ce a'a kimar za a kalla ai azurfa tun bayan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kimar ta zube amma zinariya har yanzu tana na a kimarta mun gane ko in ka lura har yanzu ita zinariya ita ce za ta yi mi za ta ɗauki kima misali na dabbobi kima kasancewar dabba kaza za a hudda kaza sai suka ce shi ne zai ɗan hararo kima wannan na dabbobi zai ɗan kusanto kima wannan amma ya kasance in aka ce a hudda da mi da azurha turwa san kowa ta dabba ba ta sai ma eh ko wani tsayen raƙumi mai shi da kashi bai saiwa a turasan katurmi sai ya kai wata sanksan shi kuma raƙumi sai ya kai kusan raƙumi nawa raƙumi nawa kusan biyar ake hudda wa nawa ake hudda tumkiya to in ka ɗauki raƙumi biyar kaga ai ya ɗan zo ekibalan da wannan ya ɗan zo ekibalan da zinariya mun gane ko shine sai suka ce kawai za a tsaya al'asal a yi itibarin shi da zinariya ita ce da bata sauya ba wato har yanzu tana kan valar ɗinta kene yanzu in kana da dukiya zaka lissafa gram ɗin zinariya nawa yake 21 mil to gram ɗin zinariya nawa ake hudda zakka 85 gram 21 mil for 85 shine zai tashi ma dalle zambiron 1 miliyan 785 ɗin nan ko makamancin haka haka ne ko Na'am, sai malam ya ci gaba da cewa faslun sabon fasali ko? Sabon fasali fi zakatil ghanna fi zakatin na'at a cikin zakkar dabbobi wato na di'ba na gida shine sai ya ce ma wahiyal iblu sune raƙumi wal baqaru da saniya ko shanuwa shanu na wal ghanamu da ƙananan dabbobi awaki da tumaki na'am ma'lufa mala yace wadda take daure a gida ka sa aikiyo kala biyu ne akwai wanda daure su za kai ka so musu abinci ka aje su komin yawan su ka musu katan shance su ne ake cema ma'lufa aw sa'ima ko kuma wanda za a sake su dan a sako ya ja su stay kiyo su wuni su dawo makwancin su an gane ita ce sa'ima amilatan mu aw muhmala wanda za a yi aiki da ita wani irin aiki misali an yi gona da ita a je a yi noma a doko menene a yi elawa da elawa ake cewa shan ruwa ko a sha ruwa da ita asa akwai wannan rijiyoyin masu zirhi na arewa ma ana samun su sektar ɗin da marbudin nan masu zirhin nan wanda gugar damun katuwa ce mutum zai iya sha kuma rijiyar nisa gare ta a ce gaba ɗari da nawa ɗari da hamsin kaga gaba ɗari da hamsin zaka sha wahala wurin sha to kuma an yi wata kafcece guga wadda da an ɗauko guga guda ta wadatar ruwan sai ka ga guga ɗaya biyu uku an share dabbobi shi kenan kuma an kwasa an tafi gida maimakin ka nasa guga ƙarama ka ɗauko so guda ka koma gaba kusan ɗari da hamsin to za ka gani irin wannan wuraren sai a ɗaura mami dabbobi sa raƙumi jakki a ɗaura masu mi gugan na ela wannan sai a nasa gugar ta je ta ɗauko ruwan nan mai yawa sai a kora su su can su yi gabas ko su yi arewa kenan suna tahiya suna shan mi suna janyo gugar tana yi sama in sun kawo daidai bakin wannan rija sai a ɗauki guga a kama ta sai a sauye a makayin da ake son a yi aiki da shi to wannan ana ce mata amila ko kuma mareke da ake sanya mashi mi haiwa haiwa ko na noma haiwa ko sai a caka ta a ƙasa sai ana tura shi maraƙin shi ke ja kai kawai rikewa ne kai to kaga su ne ake ci ma'amila aiki ake da su muhmala kuma wadda ake ɗora ma kaya a yi bulaguro da ita ke sa su a kayan noma ne kayan mine ne kayan saidawa ne kawai ka dai ɗora mata kaya kai bulaguro ta kasuwanci muhmala kenan wa tahmiluna ayya yare ta ce ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil anfus ko wadda take dokan maku kaya masu yauni ta kai maku wani gari wanda ba ku iya zuwa ku isa da kanku sai da wahalar rai sai ku dora ma dabbobin nan sai su kai maku kenan shine yace ma ya kasance dabbar ta ka daure take gida kai ke ciyar da ita ko kuma sa'ima ce mai huta kiyo kiyo ce da kanta wato amila ce mai aiki ce au muhmala ko kuma wadda ake dora ma kaya ce shine yace ma al'an'amu kenan duka wannan dabbobin wa tajibu ala ghairiha min alkhayl wala tajibu afwan mala yace amma bayan wannan dabbobin na ni'ima ba ta wajibta akan wasu dabbobi in ba wa'annan sinfin guda hudu na dabbobi ba ko a ce guda takwas da su da matan su da mazan su an gane ko yace misali kamar a ce doki wal biral da alfadari wal hamir da jakkai war raqiqi yace hatta da bayu babu zakka a cikin su an gane ko yace haka zalika wala fi mutawalladi min ad-dani wal ghanami wala wanda suke wato kanana wanda aka wato aiwo kanana ɗan mutsi mutsi wannan zan mu zo kansa insha Allah min ad-dani wal ghanam anan mala ya ce ma wato dabbobi na ni'ima kenan guda nawa muka ce guda hudu da su da matan su kenan su takwas shine Allah subhanahu wataala yake cewa samaniyata azwat wato auraye ne namiji da mace kenan kuma in kalisa hasu takwas ne yace ma min ad-da'ni sunaini wa min al-ma'azi sunaini zaka samu daga cikin mi da'an wato tumkiya zaka samu da'an sunaini kenan tumkiya da mi rago wa min al-ma'azi sunaini da akuya da dan taure ko gunsuru ko sai ka je cin gaba Allah subhanahu wataala ya ce ma wa min al-ibli thnaini wa min al-baqari thnaini daga cikin raqumi akwai raqumi akwai mi taguwa daga cikin sa akwai sa marake kenan ko akwai shanuwa ko saniya haka ne ko kenan wannan dai su takwas din nan su ne dabbobi na ni'ima al'an'amu an gane ko mazansu da matansu malin nan da ya ce ma al-ma'alufa au sa'ima amila au muhmala an gane ko ita ma'alufa wadda take daure kai ke daure ta kai ke ciyar da ita kai ke shayar da ita batta zuwa kiyo kawai tana aihon ma a gida an gane ko ka so mata komi da komi shi wannan raje maganan malamai abin da ya yi inganci babu zakka a cikinta shi ne rajih wallahu ta'ala alam babu zakka a cikinta dabbobinka kawai ka killace su ba kiwo ba suke zuwa ba su zuwa ko'ina kai ke ciyar da su arrajih wallahu ta'ala alam babu zakka a cikinsu amma za ka gana a iziya mala ya kawo akwai zakka a cikinta wallahu ta'ala alam na'am ita kuma sa'ima ita ce wadda take huta kiyo Allah yake cewa wa minhu shajarun fihi tasfihi tusimuna wanda kuke kiwatar da dabbobinku a cikin wannan itaciyan kenan ita wannan ita ce ke da kwai zakka a cikin ta wannan la khilafa baina ahli ilmi wato akwai zakka a cikin ta an gane ko na'am kenan zan muga cewa shi kuma da aka kawo cikin wato alfadari da jakki da wannan wato su wannan na kasuwanci ne ka ɗauki kaya ka ɗora masu kai wane ne wanda an samu ittifaqi wanda ya ƙarfi shine akan adamu wujubu zakat fiha wallahu ta'ala alam babu zaka a cikin su su dai wanda ke da kai zaka a cikin su wanda ya tabbata shine wannan dabbobi na ni'ima an gane ko sannan malam ya ci gaba da cewa wa shurutu wujubu zaka an takuna nasiban kamilan ko milkan nisaban kamilan ko nasiba ya bada nisaban kamilan milkan kamilan haulan kamilan ma'amaji isa'i in kana yace su wannan dabbobin ba mu yi daga nan na kudi kenan su na dabbobi sai ya kai nisabi cikakke kwanakin da aka sa sai ya cika in bai cika ba dabbobin nan su ba su shekare ba kenan kaga su ma shekara ne daman zaka ai sai ta shekare zaka bada ta nisaban kamilan milkan kamilan dabbobin nan naka ne kai kadai ba ba society bane aka yi aka hada kawo naka mu kawo mu dinga kiwe ta su an gane ko haulan kamilan ya ce kare shekara guda cikakka sai mala ya kawo wani sharadi nan ma'amaji isa'i in kana sai dan wannan mai sa'i mai amsar zakka ya zo in akwai shi kasan lokacin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya mi me ake ci mashi masu amsar zakka masu zuwa su je kauye kaza su je gari kaza su tattaro kaza su kawo zakkan nan shine da ya aiki sahabin nan cikin sahabban shi wane ne da ya aike shi da ya je sai aka bashi zakka kuma aka bashi aka ce to wannan naka ne an gane ko na'am aka bashi ihsani sai ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na zakka ne ga su wannan kuma nawa ne su suka bani rasulullah ya ce mai da ka zama gidan ma'aifiyarka da sun baka sun biya samu jama'a wanda suke hudda nasu su ga wannan aka kada su duka wato cikin na zakka kenan mutum ake tadawa a kai shi ya je shi ne sa'i to nan malam sai ya ce ma in akwai sa'in to yanzu da babu shi ya za a yi babu komishin zakka sai a ki hudda ha hudda ta za dole ka hudda ta an gane ko saboda kai baka farraka sallah da zakka ba mun gani a darasin mu na baya wanda Abubakar Siddiq har ya ka wanda suka raba sallah da zakka yayi ko bi hududi sahaba kuma suka kama mashi an gane ko zan mu ga cewa wato yana daga cikin abin da hadisan da suka kawo cewa nisabin dabbobi akwai hadisin nan da yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna al-khams zawl min al-ibl sadaqa in dai ba a samu raƙumi guda biyar ba da suka cika biyar to babu zakka kana da raƙumi hudu babu zakka sai raƙumman ka sun cika biyar haka zalika hadisan Anas wanda Abubakar Siddiq ya aika ma Anas later Anas bin Malik lokacin da Abubakar ya zama khalifa ya nada Anas a Bahraini sai ya aika mashi later akan wato zakka an gane ko wanda ya ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza za a yi zan buga hadisin zuwa nan gaba a cike yake cewa fa iza kana sa'imatur rajul naqisatun an 40 shad wahidatun falaysa fiha sadaqa illa ay yasha rabbuha a cikin hadisin abubakar as-siddiq a cikin letter din yake ce ma wato idan mutun yana da sa'ima wato dabbobi masu zuwa kiyo wadda bata cika da 40 ba in a da 40 dai ta rage abubakar siddiq ya rubuta mai yace babu sadaka babu zakka a cikin wannan dabbobin nashi kenan inda ya tara nawa kenan a cikin arba'in talatin da tara kana da tumkiya ko kuma akuya ko rago ɗa talatin da tara masu zuwa kiyo to in dai ba su cika arba'in ba wannan babu zakka a cikinsu sai in kai kai niyya ka ba da sadaka shi ne ya ce ma illa ayya sha'a rabbu ha sai in mai dabbobin nan an gane ko ya zama mi ya ga dama ya ce bari in ba da zakka an gane ko shi ne hadisin zan karanta shi rubama mu tsaya daga kan shi ruwaya wato al-bukhari da wasu daga cikin ashabu sun kawo wannan hadisin wanda abubakar siddiq ya rubuta ma wato anas yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai an gane ko a kalkashin wannan zaka ga cewa wato annabawa wato da kuma khalifofinsu aksari letar ɗinsu zaka samu bismillah letar ɗin rasulullah gaba ɗayan zai tura sai ya ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulullah ila maliki kaza da suna Allah mai rahama mai jin kai daga muhammadu rasulullah muhammad ma'aikin Allah zuwa wannan sarki ne bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sai ya je letter ɗin shi kowace letter zaka ga yana bismillah a cikin ta zan mu gani Sulaiman ma da ya tura ma Balqis letter ya yace innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim an gane ko sunna annabawa ce wannan shi yasa Abubakar Siddiq da ya tashi rubuta mai sai ya ce bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai yace hazihi faridatu sadaqati allati farrada rasulullahi ala almuslimina sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce farilla wato ta zakka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta akan mummunai allati amara Allah biha rasulahu wanda Allah ne yayi ma manzon shi umurni akan abada ta na'am Abubakar Siddiq yake fadi a cikin letter din daga ciki yake cewa fi kulli arba'in wa ishirina min al'ibli fama dunaha alghanamu duk wato daga cikin raƙumi daga 24 abin da ya ƙasa cikin raƙumi sai ce alghanamu dabbobi ne ƙanana za a bada ba a taɓa raƙumi a nan mun gane raƙumi nawa 24 zuwa nawa zuwa ƙasa kenan ƙasa zuwa biyar ne ƙarshen shi alganamu nan kawai dabbobi ne za a bada mun gane ko kenan kan mutum raƙumin shi bai kai 25 ba ka amshi raƙumi a cikin shi an gane ko fi kulli khamsa shine anan sai ma bayani ya ne ganam din ya ne za a amshi kananan dabbobi sai ya ci ma fi kulli khamsin shat a cikin duk raƙumi biyar sai ka amshi mi tumkiya guda ko akuya guda ko rago guda kenan ɗa biyar nawa biyar sai ka amshi guda tara fa tara nawa za a amsa gudan da ya za a amsa goma biyu sha hudu ha sha biyar sha biyar uku sha tara uku ishirin hudu ishirin da hudu shi ne ya ce ma daga ishirin da hudu abinda ya yi ƙasa duka mi zaka amsa ghanam ƙananan dabbobi zaka amsa shine sai ce ma a duk ɗabiyar zaka amshi mi sha guda duk guda biyar ka amshi wannan sai ce ma fa iza balagat khamsan wa ishirina ila khamsan wa salasina fa fiha bintu mahadin unsa daga nan in ya kai 25 raƙumi ya kai nawa 25 har ya kai 35 to anan za a amshi mi ila khamsan wa salasina fa fiha bintu makhadin unsa diyal mai naƙuda amman mace mun gane raƙuma ce za a amsa ƙarama wadda uwarta tana naƙuda tana shirin aihuwar da mai kina an yaye ta ko an yaye ta ha an yi ana shirin mata ƙane yana cikin cikinta kinin sai a bada ta ita wannan daga nawa 25 baka bada mi ba baka bada tumkiya ba baka bada akuya ba har zuwa 35 to duk zaka nemo raƙuma ɗiyan mai naƙuda ba raƙumi ba aka ce raƙuma wadda uwarta za ta aihi wata mun gane ko shine yace bintu mahadin unsa fa'iza balagat sittan wa talasina ila hamsin wa arba'ina ya ce daga nan sai ya kai talatin da shidda har talatin da biyar ɗayan mai wannan gudu zaka bada ka duba haka gani har talatin da biyar sai ya kai talatin da shidda an gane ko har zuwa arba'in da biyar fafi ha bintu labunin unsa ya ce a lokacin in ta kai mi talatin da shidda zuwa arba'in da biyar ba ɗayan mai naƙuda ba zaka bada sai ka ba da ɗiyar mai ba da nono kenan yanzu an hayi kanan nata an gane ko da can kananta yana ciki yanzu an hayi kananta yana shan nono sai a bada ta ai kaga shekarunta ya karu ko daga 36 zuwa 45 sai a bada mi ɗiyar mai ba da nono uwarta tana shayar da kananta nono kenan ita ai ta ɗazu uwarta tana da ciki ba ta aihe shi ba yanzu kuma har an haihe shi ana ba shi nono to ita za a bada daga 36 zuwa nawa 45 binti labun abbakar yace unsa fa iza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqa an gane ko idan ta kai kuma wato 46 zuwa 60 za a bada hiqqa an gane ko ita kuma wannan daman ba hira ba kananta ma shi ma akwai wani a cikin cikin shi wannan kenan kananta ma da kanan shi a ciki ita ce hiƙa an gane ko shi ne mai yace ma a ciki da yake cewa fa'iza balagat wahidan wahidatan wa sittina ila hamsin ila hamsin wa saba'ina fa fiha jaza'a idan kuma ta kai sittin da ɗaya zuwa saba'in da biyar daga 61 zuwa 75 za a ba da tittirna tittirna raƙuma cikakka kawai kenan ba ɗiya ba ce ba yanzu kawai tittirna ce fa'iza balagat yani 76 ila 90 fafiha bin talabun da ta kai nawa 76 har zuwa gomiya tara so sai a dawo mi ɗiyan mai na ƙuda bin talabun a ɗiyan mai ba da nono guda biyu mun gane daga nawa saba'in da shidda zuwa gomiya tara kina yanzu an dawo mi raƙuma guda biyu ɗiyan mai ba da nono kinan ita wannan uwarta tana ba da nono ita ma wannan uwarta tana ba da nono to sai a ba da zakka in kana da raƙumi saba'in da shidda har ya kai zuwa gomiya tara an gane ko bin talabun fa'iza balagat ihda watis'ina ila ishirina wa mi'a daga nan gomiya tara da ɗaya izuwa ɗari da ishirin an gane ko fafi ha hikata ne zaka ba da hikka guda biyu an gane ko wadda kenan ita ma kananta an yaye su su yi ka ba da wannan guda biyu daga gomiya tara da ɗaya har zuwa ɗari da ɗari da ishirin hikata ne فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة تو daga nan in dai har ta wuce 120 ta je 121 lisahin ya sauya 121 har zuwa olala lisahin ya sauya kenan sai ya kasance duk sai ka hudda da 40 an gane ko fa fi kulli 40 bintu labun sai ka hudda da 40 ka bada mi diyan mai ba da nono ko ka hudda hamsin ka ba da hikka kenan haka ne zaka yi tarabawa arba'in in ɗan arba'in kake so kenan diyan masu ba da nono in hamsin kake so mi hikka zaka ba da mun gane ko na'am sai kuma abbakar ya ci gaba da cewa a cikin letar ɗin radiyallahu anhu wa mallam ya kuma ma'ahu illa arba'un min al-ibil falaysa fiha sadaqa in mutum raƙumin shi kawai guda hudu ne babu zakka a ciki sai ya ce ma illa iya sha a rabbuha sai in mai raƙumin guda hudu ya yi niyya ya bada amma babu zakka wadda take wajibi kan shi fa iza balagat khamsa min al ibl fa fiha shat yace in kuma ta kai biyar daga nan wannan ne za a bada wato shat ne za a bada sai abubakar ya ci gaba da cewa an gama raƙumi ko da arba'in a bada bintu labun da hamsin a bada hikka daga ɗari da ishirin da ɗaya na'am ka san shi wannan darasin zakafa kawai abin shi dai ne tun da yanzu ina masu kiyon suke ma misali kawai yanzu misali da cikin masu kiyo ne misali kashe cikin buzaye kake ce masa adin raƙumi kaza sun sani sun gane mu yanzu kawai a nan zamani ce mamu in kana da miliyan kaza ka ce malam mukutar in muka je muka lissafa shagon kan miliyan kaza ba ɗauki kaza yana nan kaza zan mu ɗauka ina haka ne a yi darasin ne a fahimta saboda Allah kaɗai ya san inda zan mu kasance gobe an gane ko mu yi darasin ne mu fahimta Allah kaɗai ya san mi zan mu kasance gobe wataƙila gobe ka ji ka cikin garakuna na raƙuma na ikon Allah a cikin naka ne shi ne a zan mu gani fukaha sun yi bayani in zaka bada namiji a wurin da zaka bada ɗiyan mai bada nono In, inda zaka bada ɗiyan mai naƙuda in namiji ne sai dai ka bada mai bada nono mun gane a nan fuqaha sun yi bayani kamar in mai shekara ɗaya ce zaka bada a mace to a namiji sai dai ka bada mai biyu zan mu zo kanshi akwai bayanin ka sanan mala yayi bayani yanzu bi ida hadisa abubakar insha Allah sai dai satin sama rubama kenan in shekara biyu ce nan zaka bada to in namiji ne shekara uku saboda zaka gani a cikin dabbobi wane ya avantage ci ta yi avantage kaga dai ko ba komi sun dan karu da ka samu mai ma fahal mai ma bijimi da an yi kewayo an kewayo kawai ta zama bi amma shi bijimi in ka bar shi kawai shi dai ne shi dai ne shi ne an gane ko shi kuma zakka ana bada ta ne dan shi ma wannan da ka ba ya samu yayi ya karu kenan yau ka bashi misali taguwa baɗi ta samu mi ake ce mashi bijimi ba da zai zaka same shi da biyu ko uku a juya ka ji uku jibi ka ji in ka bashi tumaki in ka bashi shebur ross din da naku na maradi ross ne kowa suke duk wata shida ta ayi biyu duk wata shida ta ayi biyu aka gani a shekara zai tashi dai da nawa kusan ɗa biyar ka bashi ɗaya ta shekari ta zama nawa ɗa biyar to kaga ai ya samu karuwa shi ma shi yasa ake sa a samu wato wanda ka ba zakka sai ya samu karuwa a cikin dai risalar da abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya ma'anas bin malik radiyallahu anhu sai yake cewa wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 anan ma abubakar sai ya ce ma a cikin mi zakkat tumaki ko kuma awaki alghanamu ana dokan tumaki da awaki kananan dabbobi sai ya ce ma fi sa'imatiha a cikin mai zuwa kiyonta ba kowace bai ce ma a sa'ima mai zuwa kiyo sai mai zuwa tana zuwa kiyo shine yace ma idza kanat 40 ila 20 wa mi'a shat an gane ko daga da 40 kananan dabbobi daga 40 sai sun kai 120 kana ba da tunkiya daya abun ho ba wahala wallahi ba wahala kai kana da 40 ka ba da daya kai ta tahiya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya hatta kai 121 kake bada mun gane daga 40 zuwa 120 ya ce shat fa'iza zadat ala 20 wa mi'a idan kuma ta wuce 120 an gane ko? na'am na'am idan ta wuce 120 kenan zaka ƙara ta ƙaru da ɗaya zaka ƙara guda kenan daga 121 har zuwa mi'atai ne har zuwa 200 kana da tumkiya ko akuya 121 har zuwa tumkiya ko akuya 200 kawai bibi zaka ringa bada daga 40 ake harawa har zuwa 121 zaka bada daga 121 zuwa 100 da nawa 200 cif bi zaka bada an gane ko fa'iza za ta ta'ala mi'atai ne ila salasu mi'a fafi ha salasu ya daga 200 in ta ƙaru da ɗaya 201 ko zuwa 300 akuya uku 200 zuwa 300 akuya uku fa'iza za ta ta'ala salasu mi'a fafi kulli mi'a sha in ta ƙaru kuma daga nawa ɗari uku ta kai ɗari uku da nawa da ɗaya to sai ka fara lissafin ɗari ɗari ɗari tumkiya ɗaya ɗari tumkiya ɗaya ka kote sai kana da tumaki dubu misali zaka ba da nawa goma tumaki dubu ka ba da goma kai yanzu a garken tumaki in ka huda a ɗa dubu ka huda goma mi zaka gani ya za a yi maka gane saboda an zo da kawo sai ana yin kuku itan kuitan tumaki ta ana lissaha kasa cakule mana eh a ɗa dubu ka ba da nawa ɗa goma hudu kenan zaka bada eh sun shiga cikin sun shiga cikin hudun kenan eh ba sai ka ce sun kai ɗari ba a sun shiga hudu da sha mun gane ko kenan ka gani kana da tumkiya dubu muƙaddara ka sai da karant mil karant mil nawa kenan kudin ba kaɗan ba ne ba amma in zaka huda ɗa goma kawai ka san mil ne zaka huda karant miliyan zai tashi ko nawa dubu a karant mil karant mil to wai misali ne ka duba sai kana da dubu zaka bada nawa zaka bada eh wato da goma fa iza kanat sa'imatu ar-rajul naqisa min 40 sai abakar siddiq yace idan ɗayan ku wato dabbobin shi da suke zuwa kiyo ba su kai da 40 ba aka samu ɗaya ta rage daga cikin 40 kuke da da 30 da nawa 39 kana da dabbobin da suke zuwa kiyo shine na abu kare ke dinda dama sa'ima sa'ima wadda take zuwa kiyo shi yasa malamai suka ce ma'lufa wadda take daure kana ciyar da ita babu zakka a cikin ta sa'ima sa'ima wato sai Abubakar Siddiq ya ce ma baka da sadaka illa ya sha rabbuha sai in kaga dama ne kawai kana da 39 ka ce bar da in bada zakka dai Allah ya ba lada amma ba wajibi bace kanka mun fahimta ko na'am kenan ina ji wannan hadisin zan tsaya na abbakar wa in kar ba mu ida shi ba insha Allah ganin cewa lokaci yayi sati mai zawa an Allah subhanahu wataala ya kaddara muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala ammal iblu kenan wannan hadisin ne wanda abbakar na siddiq ya kawo shine za a yi za a maido shi a hirance na musannif insha Allah kenan zan mu je da shi a gulguje ganin cewa dai bayani ya gabata wannan wallahu ta'ala alam fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi kuma karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yassare mu al'amuran mu gaba daya Allahumma yassir lana umura kullaha wa la taj'alna min laqantin ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين وقد هوائج كل من له حقنا الندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه يا ارحم الراحمين وجعلنا من اتقاء شهر رمضان يا عزيز يا جبار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته